أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks ko iks islam kitab wa sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin iko sa daga da masa da falala sai ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anonin nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo wato da juna abin da ake kiran wato kamar tufka da walwala ko tunka da walwala a wajen waɗansu wannan shine darasin mu na 240 kenan kamar yadda yan uwa masu bibiyar mu suka sani muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi da farko littafin daf'i hamil tirab an ayatil kitab na ash-shaykh العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ورحمه الله جميع المسلمين للتافي نبي للتافي أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي to muna cikin suratu wato alhaqa farkon take nan sai lokaci mun halin sa insha Allah ta'ala a yau zamu tashi a farkon wannan sura muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al-a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya mas'alar da za mu tashi a kanta mas'ala ce ta 1129 a farkon suratul haqa a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah ce bi rihin sarsarin atiya inda Allah ce kinan kadzabat samud wa ad bil qari'ah fa amma samud fa uhliku bit taghiyah wa amma ad wa amma ad fa uhliku bi rihin sarsarin iskan da an halakar da adawa da shi kinan alhaqa malam yace to walam yaqul sarsaratin domin rih ai mace ce kama qala ta'ala kuma da yace atiya da yace bi rihin sarsarin kuma sai yace atiya kaga sarsarin bai ce sarsaratin ba atiya ya kamata yace sarsarin atin ko kuma sarsaratin atiyatin yasa aka bambanta huwa sifatun li muannath alhali ko shi wato sarsarin sifa ce ta abin da yake muannath ma'aniyar mace kenan a larabci shi ko da abin da yake mace a larabci za a iya sa masa ta'un don bambanta shi da wato namiji muslim muslima mu'min mu'mina qanit qanita gashi nan dai yace to li annaha wato wahiya sifatu li mu'annas li annaha shadidatu abinda ake nufi iska mai tsananin karfi shadidatu sautu mai tsananin wato sauti kenan aw shadidatu bardi ko kuma mai tsananin sanyi yace to kullu zamu ce li anna sarsar domin kalma ta sarsar wasfun makhsusun bir rih sifa ce wadda ta keɓanta da iska la yusufu bihi ghairuha ba wani abun da ake sifantawa da larabci da sarsarin in ba iska ba fa ashbaha sai yayi kama da babu ha'id babi irin na babi na ha'id babin mai haila nan yana nufin babin mai haila a cikin yaren larabci ba cikin fiqh ba domin aka ce al ha'id ita ce mace wadda take mai haila to ba a ce ha'idatun ba don babu namijin da ke haila tamis kenan yana ido kamar mace tamis ma'ana kenan mace da aka shafe ta ko kuma da take ganin jini bai yiwa a ce tamisatin don namiji baya ganin jini hamil mace mai ciki ba a cewa hamilatin ba dole bane in kaga an sa ha'izatin ko tamisatin ko hamilatin na ana nufin tana cikin halin sai a kawo ta'un amma ba a bukata in dai hamil mace mai ciki ne ba dole sai an kawo ta'un ba amma an ce hamil wadda ke da ciki ko ko duk mace ba ana kiranta hamil don yana ta dauke ciki amma ka ce hamilatin to wannan sai mai cikin tabbas akwai cikin tare da ita don mu gane bambanci na fata ana fahimta ta to kenan ki yasa nan sai aka ce sarsarin don saboda iska ita kadai adda wagga sifa kenan ba a bukata sai an ce sarsaratin don ba wani abu da yake tarayya da ita amma hamil in yi zama to mace ta dauki abu ga kanta ne ko ta dauki abu ga hannunta sai a ce hamilatin saboda namiji na dauka mace ma tana dauka malam yace to bi khilafi atiyatin sabanin kalma ta atiya fa inna ghayra ar-rih domin abinda ba iska ba min al-asma'i daga sunaye al-mu'annathati wanda yake mace a larabci yusufu bihi ana iya sifanta shi da shi kinan wannan sifa ce take banta ga iska ba a bukatar sai an kawo ta undan a bambanta iska da wanda ba iska ba amma atiya ana iya siffanta abubuwa daban-daban da shi da namiji da mace shi yasa sai aka kawo shi atiya aka malam ya kawo bayani mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 1130 malam yace fa in qila idan an kace kaifa qala ta'ala ya aka Allah ce fatara alqauma fiha kana ganin mutane a cikin waɗannan kwanakin kinan sur'a suna kokkonce an gane ko alhaqa wato aya ta bakwai kenan yace ai fi tilkal layali a cikin waɗannan darrai an gane ko dare dare kenan darrai wal ayyam da kuma kwanuka wanda biyu sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma ra'ahum bai ga adawa ba wala yarahum fiha kun ba zai gansu ba a cikin wannan darrai din yace kulna zamu ce fihi fiha da anka ce fiha zarfun li qawlihi ta'ala kenan zarfi na an ce zarf akwai zarful zaman akwai zarful makan wuri ko lokaci kenan fiha din ana nufin yana komawa ga zarfi ne li qawlihi sar'a kokkwance la li qawlihi fatara kenan bai da alaka da gani an gane ko war ru'ya huna min ru'yatil ilm ru'ya nan ta ilimi ce ake nufi ma'ana kenan zaka gansu da zuciyarka wal i'tibar da kuma hankalta fasara al ma'na kenan ma'ana fa ta'lamuhum zaka san su sar'a suna kokkonci fi tilkal layali a cikin waɗannan darrai wal ayyam da kwanuka bi ilamina saboda mun sanar da kai hatta ka annaka tushahiduhum ka ce kamar kana ganin su kenan zaka ga mutane kokkonci a cikin ta kenan sar'a fiha suna kwakwanci a ciki ba shi da alaƙa fatawa ko kuma za ka gani asalin labarin da an ka baka kenan bai da babu matsala ya zama tofi yana da alaƙa da tara wannan shi ne abin da ake son a ce kenan akwai ro'iya wato ilmiya ko kalbiya wani lokacin da ta kalbiya akwai ro'iya kuma basariya mas'ala ta gaba sai mas'ala ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da talatin da ɗaya malam yace fa in qila idan anka ce kai fa qala ta'ala ya akai Allah ce fa idan nufikha fi sur idan aka yi busa a cikin kaho nafkhatun wahida busa daya ila qawlihi subhana har inda Allah yace yawma idin tu'raduna a wannan rana za a bijiro da kai da ku wal muradu biha huna an-nafkhatul ula yace kuma abinda ake nufi busa ta farko wa hiya nafkhatu sa'q ita ce busa ta sa'q mutuwa asalin sa'iqa musuma ko kuma ya fadi mutacce bi dalili ma zukira ba'daha yace to abin da ke nufin busa ta farko ake nufi saboda bi dalili saboda ma zukira abinda an ka ambata ba'da ha bayanta min fasadil alamil ulawi lalacewa tsarin wato duniya ta sama wasufliyu da ta ƙasa tsarin sammai da ƙasa kenan yace to wal ardu shi ko bijirowa innama yakunu yana kasancewa ne ba'da nafkhati thaniya bayan busa ta biyu tunda sai mutane ne sun mutu an kare tsarin sama da ƙasa ya hargitse mutane sun mutu sannan a tayar da su sannan lokacin ne za a bijiro da mutane ya ce to wa bainan nafkhatayn min az-zaman tsakanin busa ta farko da ta biyu akwai masha Allah ta'ala lokacin da Allah ya so ma to lokaci mai tsawo wanda Allah ya so fa kaifa qala subhanahu ya aka Allah ce kuma yawma idin tu'raduna ranan nan za a bijiro da ku ya ce to kulna zamu ce wada al-yawma mawdi al-waqt al-wasi' nan Allah ya sanya kalma ta yawma idin wada al-waqti mawdi al-waqt wuri wurin da ake sanya kamar wannan kalma an yi amfani ne da ita wurin da ake sanya alwaqt lokaci alwasi mai yalwa alladhi yaqau fihi an-nafkhatani wanda kuma wato waɗannan abubuwa za a ma'ana cikin lokacin da busa ta farko da ta biyu za su kasance wa ma ba'dahuma da abin da ke bayan su wannan shine abin da ake son a ce kenan ba wai ranar da an kai busa ta farko ne za a bijiro da ku ba wannan shine abin da ake son a ce in ji malam an gane ko tunda ya ce fa'iza nufi hafi suri na fatun wahida wa humilatil ardu wal jibalu fa dukkata dakkatan wahida fa yawma idin waqa'atil waqi'a wa shaqqati as-sama'u fa hiya yawma idin wahiya wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idin thamaniya yawma idin tu'raduna yawma idin ranan da za a bijiro da mutane to yana yiwa an ce za a bijiro da mutane nan sai zamanto yawma idin ko kuma a'a abin da ya kamata mu ɗauka tunda ba ana nufin tunda yinin yana da tsawo kinan a cikin wannan yini na kiyama wanda dukkan shi tun daga busa ta farko zuwa busa ta biyu ko kuma a ce a yawma idin damiri wato idin kinan tanwini iwadun na an yawm an nafkha athaniya busa ta biyu to amma me yasa damiri yake komawa zuwa ga busa ta biyu duk da ke ba ambace ta ba saboda daga busa ta farko sai busa ta biyu to a cikin waɗansu ayoyi dama Allah ya faɗi cewa ranar da za a bijiro da mutane ranar da an kai busa ta biyu ne shi kuma Qur'an yufassiru ba'dahu ba'dan kina sai ka kuma can inda an ka ce busa ta biyu ce za a bijiro da mutane sai ka fassara shi da yawma idin ad-damiru yarji wato at-tanwin iwadun an al-yawm alladhi taqa'u fihi an-nafkhatu ath-thaniya shi kina sai kai al-jam'u bain al-ayat wallahu ta'ala alam ko bain an-nusus mas'ala ta gaba sai mas'ala ta wato 1132 malam yace fa in kila idan aka ce kai fa qala ta'ala ya aka Allah ce inni zanantu anni mulaqin hisabiya kenan musulmi zai ce ni ina zaton zan hadu da hisabina yace kulna zamu ce ma'anahu abinda ake nufi da zanantu tayakkantu nayi yakini don ba a cewa mumini yana wato zato balantana ma ko musamman gashi an hadu kiyama har gashi ana zancen hisabi ka kuga nan babu zancen ai zato wa dhannu adh-dhannu kalimata adh-dhannu yutlaqu bi ma'anar yaqin wani lokaci ana amfani da ita ana nufin yaqini kama fi qawlihi ta'ala kama yadda yazo a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un masu imani su ne wanda suke da tun za su haɗu da Allah a sun yi yaqini ake nufi kuma wanda cikin alqur'ani yana da yawa wuri daban-daban kamar inda annabi Yusuf bayan ya fassara ma wadancan mutane mafarki yace Allah yace wa qala lil ladhi dhanna annahu najim minhuma yayi ce ga wanda yake zato ba yana zato na ba yana da tabbacin wannan shi zai tsira dan yace qudiya al-amru alladhi fihi tastaftiyan to sai an yi hattara kalmomin da suna ɗaukan ma'anoni kishiyoyin juna su ne ake kira al-adad akwai wani malami ya littafi akan wannan sai ka nemi waɗannan kalmomin ka gane su ko kuma ka yi bincike kansu ka har haɗo su don saboda al'umma musulmi su amfana da wannan bincike wannan shi ne abinda malam ya kawo a ƙarƙashin wannan to idan muka duba kuma a cikin littafin nan ma littafin daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab shi ma ya kawo wannan aya din a mas'ala ta 197 malam yace qauluhu ta'ala faɗar Allah subhanahu wa ta'ala inni zonantu anni mulaqin hisabi yani ina zaton zan haɗu da hisabi na yace to taqaddama ya gabata raf'ul ishkal yadda za a dauke rikitarwa bainahu wa bainal ayati tsakanin wannan da ayoyin da addallati waɗanda suke nuna ala anna dhanna la yakfi cewa zato bai isa game da al'amari wanda ake buƙatar yaqini ka qaulihi kamar inda Allah ce inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a zato bai wadatarwa game da gaskiya da wani abu suratul yunus ayata wato 20 wata aya ta 36 an gane ko to sannan kuma wannan bai hana a same ta wa inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a a cikin wato suratu wato an-najm kenan fil kalami malam yace inda mun kai magana ala qawlihi wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala الذين يظنون انهم ملاقو ربهم سوره البقره ايه 46 في سوره البقره اتكن سوره البقره ما wannan للتحقيق ولا للتافي Sheikh Ahmad Muhammad Ahmad bin Muhammad Muhammad Badawi ya ce a namba ta wato uku kenan namba 3 kadiba a wannan taba da take hannuna ya ce kadibi mas'ala ta goma sha uku a cikin wannan littafin mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta wato kenan 1133 a cikin littafin asilatul qur'anil majid malam yace fa in qila idan anka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah ce fi wasfi ahli an-nar wajen sifanta yan wuta fa laysa lahu al-yawma hahuna hamim shi dan wuta bai da yau hamim masoyi kuma kalima ta hamim wani lokaci tana nufin ruwan zafi wala ta'amun kuma bai da wani abinci illa min ghislin sai ghislin wasu ka ce wato ghislin wato wata wani kaya ce shine dhari' din wasu ka ce ghislin shine wato wato ruwan kurji da yake fita daga abin nan daga yan wuta koko ruwan da suke fita daga farjin mazinata koko abin da an ka wanki jikin yan wuta da shi na azaba almuhimmi daga gasala na to wadan sun ce daga nan ya samu asali ala ayyati hal dai bai da wani abinci illa ghisilin suratul haqa aya ta 35 36 wa qala subhanahu kuma sai Allah ce fi mawdi'in akhar aw nuri laysa lahum ta'amun illa min dari' ba su da abinci sai dari' to kaga nan laysa lahum ta'amun illa nan wato kamar hasurna an keɓance ba su abinci illa kuma na an ce illa min ghislin kuma an ce illa min fariya kaga na an yi hasuru can an yi hasuru to ya zamu yi da wannan wa fi mawdu'in akhar wani wuri kuma Allah ce inna shajarata zaqum dama da jin kalima wato ta itanya zaqum a jin zaqum ka san dai babu alkhairi tare da wannan ta'amul afim abinci ne na mutumin da yake mai yawan aikata zunubi wa fi mawdu'in akhar a cikin wani wuri kuma Allah ce thumma innakum ayyuha dalluna al-mukaththibun lalle ku waɗannan addallun batattu almukazzibuna masu ƙaryatar da Allah da manzannin Allah da ayoyin Allah la'akiluna za ku ci min shajarin daga ittanya ko bishiya min zaqum ta zaqum an gane ko min zaqum famari'una min halbutun min zaqum kina anan babu alif wallam famali'una minha albutun za ku cika cikakkan ku da ita ita wannan ittanyar suratul waqi'a aya ta 51 zuwa aya ta 53 can kuma inna shajaratal zaqum ta'amul athim aya ce ta wato 43 zuwa 44 cikin suratul dukhan wa fi mawdi'in akhar yace kuma wani wuri Allah ce ulaika ma yakuluna fi butunihim illa na ba abinda yan wuta za su ci sai wuta suratul baqara aya ta 174 yace to kulna za mu ce ma'anahu abinda ake nuhi illa min ghislina ba su da abinci sai ghislin wa ma ashbahahu da abinda ya kama da shi mummunan abinci aw ko ko a a wudi al-ghislina kalima ta ghislina an azata matsayin mawdi a kulli ta'amin ana nufin da ita dukkan wani abinci mu'zin mai cutarwa daga al-iza'una karihin wanda yake abin kyama daga al-kurhuna kidan sai zaman tonan ghislin ma'ana ta tana nufin dukkan wani abu wanda za a ci ko za a sha wanda yake mai cutar da jiki sannan kuma abin kyama ne الثاني waɗansu malamai suka ce a'a annal azaba ita azaba alwanun launi launi dabanci kala kala dabanci wal mu'azzabuna su ko wadanda za a yi ma azaba tabaqatun mataki mataki ne fa minhum akalatu zaqum akwai wadanda za su ci zaqum wa minhum akalatu gislin akwai wadanda za su ci gislin wa minhum akalatu dari'a akwai wadanda za su ci dari'a sun kace ice ne mai kaya li kulli babin minhum juz'un maqsum kenan kowanne daga cikin su yana da kofa juz'un kowace kofa tana da juz'un kaso nata maqsumun wanda an karba an kabata Allah kai muna ruwan waɗannan ƙohohi kuma Allah ka yi ruwan muka waɗannan ƙohohi na wutar jahannama kuma Allah ka yi mana ruwan zaƙumu da gisilinu da dariya da sauran azabar wuta da duk abin da zai kusa ga wutar jahannama Allah ka yi mana tsari da shi duniya da lahira to wannan shine wato abin da malam ya kawo to za mu dawo cikin littafin daf'i hamil tirab an ayatul kitab shi ma ya kawo bayani akan wannan a mas'ala ta 198 malam yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wala ta'amun illa min ghislin min ghislin yan wuta ba su da abinci sai ghislin mare yace zahiru hadha al-hasr in an ka hankalta ma wannan shamakancewa da an kai ana cewa al-hasr ko al-qasr wato shamakance magana uslub al-qasr ko uslub al-hasr ba wancan al-qasr ba na wato babban daki ko babban gina ko fara gidan shugaban kasa da kiranta al-qasr sannan kuma wani lokacin al-qasr al-hasr shi kuma ba ana nufin al-hasr ba mutun ya kasa magana ko alhasur mutum ya kasa zuwa makka an waya samu uzurin da ya hana shi ba wannan ake nufi ba wanda usulubi ne cikin balaga da usulun fiqh da yaren larabci yace to zahirul hasri wannan shamakan cewa annahu la ta'ama li ahli an-nar yan wuta basu da wani abinci illa al-ghislin sai ghislin wa huwa ma yasilu injimalan shine abin da yake wato zuba kenan sala yasilu min sadi yake gudana kuma min sadi da ahli an-nar na daga ruwan kurji na yan wuta ala a sahihin tafsiri ne akan mafi ingancin tafsirin da malamai suka yi kiran malamai nuna maka akwai tafsiri daban-daban li'annahu fi'lin domin kalma ce ta fi'lin min al-ghasl daga wankewa li'anna sadida shi wannan ruwan kurji ka annahu ka ce dai gosalatu kamar wankewa ne da an kai ruwan da an ka wanke quruhi raunin nan na quruh jam'i ne na al-qarhu ko al-qurhu kenan in yamsaskum qarhun faqad massa al-qauma qarhun mithlu to ghusalatu quruhi ahlin nar kamar shi wannan gisilin kenan a matsayin kamar an wanke kurjin wato ko kurajen ne yan yan wuta domin kurji zaka ga a likita ana wanke shi akwai wasu ruwa da ake wanke su a tattara a wuri daya sannan a watsar da wannan to sai wannan abin ya zama to kamar an wanke shi ne yace to malam yace a'adana Allah Allah kai mu tsari wal muslimina da musulmai min hada gare ta da duk abin da zai kai mu ita اللهم إنا نسألك الجنة وكل ما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك اللهم من النار وكل ما قرب إليها من قول وعمل ما لن يجد وقد جاءت آية, آية أخرى وتآية تادو تدل تنالون على حصر طعامهم أن شابكا أبنتين يموتا في غير الغسلين كما باتشين غسلين وهي قوله تعالى إن التي اتصفت الله سبحانه وتعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع باسلون أبنتين سيد ضريع يتشي وهو الشبرك wato shine ashibriku mai tahqiqin wannan littafi ya sanu bawon yace ashibriku nabtun bil hijaz wani tsiro a hijaz yankin hijaz da kasashen larabawa kenan na gabacin duniya lahu shaukun yana da kaya kibaru mai girma wa ratbuhu danyen wannan iccen yusamma ana kiran shi shibrikan wa yabisuhu yusamma dari'an to in ya bushe sai a kira shi dari'a yace la taqrabuhu dabbatun babu dabbar da ke kusanta shi li khubthihi saboda muninsa bai ciwa قال أبو حنيفة أبو حنيفة يتي أبو حنيفة الدينو الدينوري اللغوي يتي هو مرعا أبني وند أنا كيوري سوء ممونة لا تعقد عليه السائمة با وتا أبن دكي كي ود تعقد عليه تكي يقول لا وأكشت هنا تجي an gane ko shahman ba a samun in an ci shi a samu shahman kenan ta aqidu alaihi shahman ba ta samun shahman na ana nuhin kullawa ma'ana ba ta samun wato mai in ta ci shi wala lahman ko abinci fa in lam tufariquhu in bata tafi tabbar wannan ba ila ghairihi zuwa ga wani ta sa a halu ha halinta sai ya lalace yace to kadiba cikin tajil al-rus ngani ko shine abin da za a iya cewa kidan malaman lugha sun fassara shi wasu sun ce ice ne mai kaya wanda raƙumi ma da ke cin kaya baya cin wannan yace to ala asahi tafsirat akan zance mafi tafsiri na at-tari wa yadullu li hadha abin da ke nuna wannan fassara da an kai ma wato الضريء شيني الشبرق اليابس قول أبي ذؤيب أبن أبي ذؤيب يتشي رأى الشب الربقة رعى الشب الشبرق الريان حتى إذا ذوى وصار ضريعا بان عنه النحائص to wannan da baiti an kawo a shibrik yana nuna cewa bai ice wanda yake busashe babu lokacin da zamu bi su ce sai mun kawo fassara sa duka gaba daya almuhimmu dai kalma ta zo tana nufin wannan shine wato at-tari'a shine da ita hatta idza zawa lokacin da ya zumbuli ya bushe wa sara dari'an ya kuma wato dari malin yace to walil ulama'i a wajen malamai ana haza daga wannan ajuibatun akwai amsa kathiratun mai yawa ahsanuha malin yace amma zance mafi kyawu indi a wajina ithnani biyu min haga da gare su walidalika iktasartu alaihima wanda ce shi sai ni tsaya bakin su an gane ko idan in kana so kana iya komawa zuwa bincike ka jibi littattafan malamai da abinda malamai sun ka kawo duk da yake dai malam bai abin nan ba to ya ce na farko mai taƙiƙin wannan littafi a al'awwalu na farko أن العذاب ألوان سوى عذاب أي لوني لوني دبنش والمعذبون طبقات سوكو نظائم عذاب طبقات وتنوء دبن دبني متاكي متاكيني فمنهم من لا طعام له إلا من غسلين تكين أكون دبن الطعام أبنش إلا من غسلين سي غسلين ومنهم من لا طعام له إلا من ضريع أكون دبن أبنش سي ضريع ومنهم من لا طعام له إلا الزقوم أكون دبن أبنش سي زقوم ويدل لهذا قوله تعالى أبن دون ديكينون ونن لها سبعة أبواب wuta tana da kofofi guda bakwai likulli babin minhum kowanne daga cikin kofa yana da juz'un daga kafirai yana da juz'un rabo maqsumun wanda an raba an bashi suratul hijri aya ta 44 mai taqiqin wannan littafi inda malam ya kawo minhum man la ta'amalu illa zaqum yace kadiba a number 4 kadiba akwai ta'wil mushkilul qur'an na ibn qutayba da al-intisar da imam al-baqilani akwai kuma tafsirus sam'ani kadiba cikin shi mujalladi na shidda safha ta 216 da kuma zadul masir na ibn al-jawzi da tafsir al-qurtubi da kuma al-lubab ibn al-adil al-muhimmu dai duka zaka ga waɗannan bayanai yace to amsa ta biyu asali annal ma'ana abinda ake nufi fi jami'il ayati cikin dukkan waɗannan ayoyi annahum la ta'ama lahum aslan basu da abinci li'anna ad-dari'a do shi min shi dari'a wanda yace mai kaya busashi la yasduqu alaihi ismu ta'am dama ba abinci bane ma'ana bai gaskato akan shi wala ta kulul bahaimu dan wato dabbobi ma ba sa cin shi fa ahra al adamiyuna to balantana ma dan adam shi ne shi fi cancanta a ce bai ci ba to wa kadhalika al gislun shi ma gislun haka yake laysa min al ta'ami ba abinci bane fa minhu faman ta'amuhu ad dari' wanda abincin shi ya kasance dari'un ne la ta'ama lahu to bai da abinci wa man ta'amuhu al gislun wanda duk abincin shi gislun ne fa kadhalika shi ma bai da abinci wa minhu daga cikin irin wannan qauluhum fadan larabawa fulanun la dhilla lahu wato a ce wani bai da inuwa illa shams sai rana ki kaka ko rana ai ba inuwa bace wala dabbata lahu bai da dabba illa dabbatu thawbihi sai dabba ta sutura shi to ai kuma kaga sutura shi ai ba dabba bace ya nuna alqamla ana nufin wato abin nan wato kwarkwata to kina ko ai kwarkwata ko kaga ai ba dabba bace wa muraduhu abin da ake nufi da shi la dhilla lahu aslan bai da inuwa in an ce la dhilla lahu illa shams wala dabbata lahu aslan bai da dabba ma gaba daya wa alaihi fala ishkal malam ce in mun ka ɗauki wannan ra'ayi kuma babu rikitarwa ƙarshe ne malam ya ce wal ilmu inda Allah ta'ala ilmi yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala kaga wannan malam ya kawo bayanai ƙarƙashin wannan sai mu dawo zuwa ga mas'alar mu ta gaba mas'ala a cikin ta 1434 a cikin littafin wato kenan littafin asiratul qur'anil majid wa ajibatuha na muhammad bin abi bakar bin abdul qadir al-fazi a mas'ala ta 1434 bayan yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai allah ce innahu la qawlu rasulin karim shi alqur'ani magana ce ta manzo mai girma yani malam yace abinda ake nufi أن القرآن قول جبريل عليه السلام كما القرآن مغانا جبريل تأمنك اللي ظاهر انت مع أنه قول آه الله تعالى تعالى تشوى القرآن مغانا الله تشيلا جبريل مغانا جبريل بشي yace kulna zamu ce ma'anahu abinda malamai sun kace abinda ake nufi inda al-aktharina wajen mafi yawancin malamai annal muradu bihi abinda ake nufi annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi kinan nan shi ake nufi da rasulin kare wal ma'ana abinda an ma'ana annahu yaquluhu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗan wannan alqur'ani wai takallamu bihi yana magana da shi yana karanta shi ala wajhi risala akan shi aka turo da shi min indillahi daga wajen Allah la min tilqa'i nafsihi ba daga wajen sa ba kama tasamun kamar yadda wato kuke riyawa an gane ko to shikenan ko kuma qaulur rasulin ana rufin zance ne na jibrilu ma dan saboda shi ya zo da shi babu matsala dai an ce rasulu turo ka akai da magana kina an san da ba taka bace ma'ana kai ka zo da ita ko kuma manzo Allah shi ma turo shi ne akai da magana da haka babu matsala ko an ce rasulu jibril ko an ce rasulu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam babu matsala mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 1135 malam yace fa in qila idan aka ce kai fa qala ta'ala ya akai Allah yace fama minkum min ahadin anhu hajizin inda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya Allah ƙarya Allah ce da mun kama shi da dama kamun na tsanani kenan da dama kuma ba a ce Allah bai da dama don kilta yadihi yamin ta da nasan da yazo ce bi shimalihi wannan malamai suka ce shi rawi shi ne ce shimalihi don shi adda dama da hagu ko kuma bi shimalihi kuskure ne yayi amma kilta yadihi yamin ne to fa ma minkum min ahadin anhu hajizina babu ɗaya daga cikin ku wanda zai iya kare manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam malam yace fa wasafa al-farda sai ya sifanta kalima ta daya da yace ahadin bil jam'i sai kawo jam'i yace hajizina bai ce fa ma minkum min ahadin anhu hajizin ba yace to kullu za mu ce qad subiqa mislu hadha as-su'al wannan amsa ta gabata wa jawabuhu da amsa safi akhir suratul baqara kinan kadiba cikin karshen suratul baqara a cikin wannan littafi malam yana nufin anan yayi wannan bayani kinan kaga da malam ya yi maka abin da ake kira al ihala ka koma wuri kaza zaka ga magana ina fata an fahimce ni wanda kuma ba kuskure bane don qur'ani ma shina irin wannan yace wa alal ladina hadu harramna ma qasasna alayka min qablu kaga tun gabani kinan ya kuma maka an yi ihala in ka diba cikin mas'ala ta 86 a cikin wannan littafi na asilatul qur'an al-majid inda yace la nufarriqu baina ahadin min rusuli zaka ga wannan bayani to dan haka dai wannan shine kidan nan sai zaman to ahadun mutum guda ake nufi amma da an kace min ahadin ba wani mutum daya kaga ma'anar shi ta koma jam'i sai an kace hajizina kidan wannan shine abin da yasa an ka kawo wato sifar shi a matsayin wato jam'i to wannan shine ne abin da ya kawo mu karshen suratul haqa a cikin wadannan littattafai guda biyu yanzu kuma wato sai suratu wato al-ma'arij kinan in ka diba cikin asilatul qur'an al-majid mai tahqiq wannan littafi Sheikh Mustafa al-Adawi a number 1 yace Ibn Ashur yace an sanya mata suna wannan sura suna a cikin littafan sunna da kuma sahih al-Bukhari da kuma jami' al-Imam tirmidhi da kuma tafsir at-Tabari da Ibn Atiyya da Ibn Kathir suratu sa'ala sa'il an gane ko yace to haka kuma na gane ta an sanya mata suna a cikin wadansu masahif wadanda an rubuta da khatt na Kufi na Kufa kenan kasar Kufa a kasar Iraki a Qairawan kenan a Qairawan a cikin karni na biyar an gane ko shi yasa akwai wanda ya rubuta risala da kiran shi Abu Zaid al-Qayrawani to sannan kuma an sanya mata suna a cikin mu'azzamul masahif kenan mafi yawancin alqur'anai na gabascin duniya shine al-mashriqiyya da kuma al-maghribiyya wanda an rubuta a gabascin yammacin duniya ta musulmi kenan da kuma mu'azzamul tafasir suratul ma'arij yace to ya faɗa a cikin al-itqan ana kiranta suratul waqi'a kenan a cikin al-itqan fi ulumil qur'an sannan waɗannan sunaye guda uku an ciro su ne daga surori wato kalmomin da sun ka zo a cikin farkon wannan sura sannan kuma mafi keɓanta da ita shine akhassuha biha biha kenan jumlatu sa'al sa'id su ita keɓanta da farkon sura domin ita da ita sura ta fara li'anna halam yarid mithluha fi ghayriha irin wannan sa'al sa'ilun bai taba zuwa ba a cikin alqur'ani jere kalima ba kalima ta sa'ala ba ko sa'ilun a'a kalima biyu sa'al sa'ilun mustaqad zuwa ba jere a cikin alqur'ani in ba cikin wannan sura ba cikin daga cikin sunan alkur'ani ba sunan da take da irin wannan ya ce to in sai dai sunan da ya rinja ya gallaba alaiha ismu suratul ma'arish ya ce domin shine suna mafi sauki wajen faɗa kenan to kuma makka ta sabka ittifaqin malamai gaba daya wannan bayani ne ibnu ashur kenan da sunan na wato sa'al sa'id ya ce sunaye guda uku dan ya kawo suna suratul sa'al sa'il ya kawo suna suratul waqi' da kuma suratul ma'arish to mas'alar da za mu tashi a kanta ta farko mas'ala ce wato ta wato 199 kenan a cikin littafin dafo ihamil iftirab domin shine kawo a aya ta hudu yace qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala inda an kace fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana kenan mala'iku ta'ruju al mala'ikatu war ruhu ilayhi mala'iku da ruhu suna wato daukaka kenan su tafi tashi sama zuwa wajen ubangiji fi yawmin ay wani yini ka da miqdaruhu gwargwadon wannan yini 50 alf sana wato ini ne mai tsawon shekara 50 malam yace to taqaddama wajhul jam'i yadda za a haɗa waɗannan ayoyin ya gabata wa bayna qawlihi da fadar Allah subhanahu wata'ala fi yawmin kana miqdaruhu alf sana yini wanda yake tsawon shekara dubu a cikin suratu sajada aya ta biyar da kuma wa qawlihi da inda Allah ya ce wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun yini a wajen ubangijinka kamar shekara dubu ne da kuke lissafawa idan wadansu sun fassara shi da wato kiyama ake nufi da shekara wato dubu wannan kuma shi na suratul ma'arij kamar tsawon lokacin da za su tashi da inda za su je wajen Allah su kai ayyuka shine ake zance shi nan kuma fi yawmin kana miqdaruhu alfa sana da kuma na suratul sajada kenan da suratul hajji shekara dubu kenan shi wannan babu bambanci na fata an fahimce ni ko kuma a'a lissafin yini da kuke yi shekara dubu ne a wajen Allah sannan kuma tsawon daukakar yinin za a kwatanta shi ne da shekara dubu ko shekara dubu hamsin shi kiyama saboda halin mutane ya bambanta wanda yake na da imani kwarai baya ganin tsawonsa wanda kuma yake kafiri sai shiga tsawonsa kamar shekara dubu hamsin duk dai malamai sun faɗi irin waɗannan maganganu kuma da an ce yini kiyama za a kaddara shi da shekara dubu kaza ko dubu ɗaya ko dubu hamsin wannan kaddarawa kace domin kiyama ba ana nufin tana da iyaka ba don ba ta da iyaka nan kamar irin kaddarawa ce ta irin kai iya abin da zaka iya kaddarawa to wannan shi ne abin da malam wato ya kawo mas'ala ta za mu tashi akan ta gaba sai mu dawo cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid domin shi ya kawo a aya ta 19 bayani wanda yake akan jerin ayoyi a mas'ala ta 1136 malam yace fa in kila idan an kace kai fa qala ta'ala ya akai Allah yace innal insana shi dan adam khuliqa an halice shi halu'an mai hadama an gane ko dan sun kace idza massahu sharru jazu'an wa idza massahu alkhairu manu'a shine fassara sa wato idan alkhairi ya same shi idan sharri ya same shi sai ya cika yawan raki in kuma alkhairi ya same shi sai boye mai son kowa ya samu sun kace shine a fassara halu'an almuhimmu dai in ka koma cikin littattafai zaka ga fassara halu'an a larabce in ma mun ce wannan shi innal insana khuliqa halu'an shine fassara shi a cikin alqur'ani idza massahu sharru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a kuma ka koma cikin yaren larabci babi na ha'un da lamun da ainu cikin alƙawamis kalima ta hala'a kaga me take nufi wa yufassiruhu ma ba'dahu ma yana daga cikin wanda sun kasance cewa abin da ke fassara halu'an abin da yazo bayan shi wal insanu shi ko dan adam fi hali khalqihi lokacin da an kalice shi ma kana mawsufan bi hadhihi sifat bai kasance bana da wannan sifa ta halu'an tunda wannan lokacin sai daga baya sai bayan ya zo duniya ne sannan yake komawa halu'an idza massahu sharru idza massahu sharru jazu'a jazu'an da ainun ne mai yawan raki wa idza masahu alkhairu manwa in alkhairi same shi sai ya hana malam yace kulna zamu ce halu'an da anka ce yace halun muqaddara ba hali ne wanda take muqarina ba wanda take tare da shi a'a muqaddara za a kaddara ta fal ma'ana abinda ake nufi muqaddaran fihi an kaddara mishi alhala'u hadama da bason baba kiri kama fi qawlihi ta'ala kamar yadda yazo muhalliqina ru'usakum kuna halin masu aske kanku yace wa huwa laysu muhalliqina lokacin da ayat ta sabka sahabbai ba suna nan ga aske kan suna ba an gane ku muhalliqina khalid dukhul ba wai suna wato aske kawo da su bane a lokacin da suka shiga a za a kaddara ta ne don yace la tadkhulunna almasjid alharama insha Allah aminina kaga za ku shiga ne zuwa gaba to wannan shi ne to in ka ji an ce halun akwai muqarina akwai halun mu'akkida akwai halun kaza dalibi ilimi in bai karanta nahu ba ce halin bukari na halin kaza sai waɗanda abubuwa duk ba su da amfani ya ba su da amfani don haka zojin fasara yanzu ana gane dalilin da ya sa an ka bambanta su wannan shi ne abin da ya kamata ina fata an fahimce ni to mas'alan mu ta gaba sai mas'ala ta 1137 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid yace fa in qila idan anka ce kaifa qala ta'ala ya aka yi Allah ya ce awwalan farko alladina hum ala salatihim da'imuna yan aljanna su ne waɗanda wato ala salatihim akan sallar su da'imuna suna masu dawwama akan ta suratul ma'arij aya ta 20 da wato uku thumma qala ta'ala sannan Allah ya ce thaniyan nabi walladina hum ala salatihim yuhafizuna su ne waɗanda ga sallolin su suke kiyayewa yace to fa hal bainahuma farqun shin akwai wato bambanci tsakanin yuhafizuna da da'imuna yace kulna zamu ce al-muradu abinda ake nufi bid dawami na da'imuna sun dawwama ai almuwazaba da za'un ne an gane ko sun dawwama wal mulazama sun lajimci sallah abadan har abada wa qila wadansu malamai sun ce al muradu bihi abinda ake nufi sukunuhum samun natsuwar su fiha a cikin ta la yace bi haifu ta hanyar da la yalfituna ba sa jujjuyawa yaminan ko dama wala shimalan ko hagu واختاره الزجاج زجاج الزافي والنافي وقال زجاج يتشي اشتقاقه من الدائم ان سامو شني دغ الدائم بمعنى الساكن شني ابين دي تسايا تك كما يدو كما جاء في الحديث كما يدو cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi naha anil bauli ya hana ayi fitsari fil ma'i da'im a cikin ruwa addaim wanda ya kwanta baya gudu kaga ba majalisar ɗin kimiyya ce ta zo ta kawo wannan ba a wata riwaya kuma ta Jabir hadisin Jabir filma'in raket daga ruwa wanda ya kwanta kaga wannan ruwan da bai gudu bai tsarkaka to kaga an zo an yi kashi ciki kafi tsari kuma an kai wanka sai a tashi da cututtuka kidan musulunci ya koya mana tsare mahalli ba wai wanda zai zo ya koya mana ba to wannan hadisi mai tahqiq wannan littafi da ya zo filma'in da'im in kadiba sa number 2 kadiba cikin sahihul bukhari hadisi na 232 kuma kadiba cikin sahihul muslim hadisi na 424 na hadisin abu huraira da fata an finci ne shi kuma urrakit hadisi ne na jabir ɗan abdullahi cikin sahihin muslim to to wancan na zancen hadisi jabir ne da kawo shi ya ce to kenan kultu sai na ce in ji mai littafi mun dawo cikin littafi wa ƙauluhu faɗar allah ala da an ka ce ala salatihim yanfi hadal ma'ana yana kore wannan ma'ana na cewa ana nufin wato shine wato lazimta abu an gane ko da an ka ce shine abu samun natsuwa kenan yace fa innahu domin shi la yuqalu ba a cewa huwa ala salatihi sakinun shi a cikin sallar shi ya tsaya cak bal yuqalu huwa fi salatihi ake cewa ba a cewa ala salatihi cikin sallar shi ya samu nutsuwa wal muradu bil muhafaza alaiha abinda ake nufi da kiyaye sallah ada'uha ala akmali wujubiha ka bayar da sallah ka aikata ta akan mafi kyawun wujuhiha fuskokinta jami'a wato jami'atan ta cika li jumlati sunaniha ga dukkan jumlolin tarsashin sunnolinta wa adabiha da ludubbanta faddawamu yace shi dawamu yarji'u ila nafsi salah yana kuma zuwa ga ita sallar karan kanta wal muhafaza kuma kiyayewa ila ahwaliha zuwa ga halayen sallah almuhimmu dai dawama akan sallah da kiyaye ta dai duka abubuwa ne da kusan su ko idan ta akidi ne saboda sallah tana da muhimmanci kuma in mutum na kiyaye ta sai ka iske sauran abubuwa za su yi kyau kuma ya tozartar da ita to duk wani abu wanda ya saura na addini ma sai ya fi tozartar da shi wannan shi ne abin da shi malam wato ya kawo kenan to amma a wannan za ga yan qur'aniyuna da sauran irin waɗanda suke ba su yarda da hadisi ba sai su ce to ai gashi nan Allah ya ce alladina ma'ala salatin da'imuna an ce masu imani masu shiga aljanna da'imuna na dan haka haila ba ta hana azumi ba ta hana sallah ga qur'ani ya ce da'imu da'imuna ko da yaushe suna yi da'im wanda sai zaman to a'a dan aka ce da'imuna ba ana nufin awa 24 awa 24 ba in an ce da'im da larabci shi ne abinda awa 24 misali akwai shi abincin aljanna Allah ce ukuluha da'imun wa zilluha abincin ta yana nan da inuwarta to amma ba ana nufin aljanna ba kawai zaune na suke suna cin abinci kawai a yan ce da'im ma'ana akwai shi duk lokacin da ake bukatar shi to ita ma sallar da anka ce da'imuna an yi lokacin sallar yayi suna yin ta sannan kuma da anka ce da'imuna nan sallar suna da woma akan ta in ba sharadi ya gitta ba wanda shari'a ta ce ka ai sallah domin wanda bai da tsarki bai dace yi sallah ba to ya za a yi da su domin anka ce da'im mala'iku da Allah ya ce yusabbihuna al-laila suna yin tasbihi al-laila cikin dare wa nahara da yini kenan yusabbihuna Allah domin an shayi maf'ulun bihi domin ba dare da rana suke ma tasbihi ba kenan asalin shi yusabbihuna Allah yusabbihuna Allah fil laili wan nahar wa hum yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun ba sa gajiya ba sa yankewa to ai kuma Allah ya faɗi mala'iku suna yin wani abu wanda ba tasbihin ba dan an nuna maka a sai wani abu wanda ya gittu mala'iku ai suna magana suna cewa kaza suna cewa kaza kuma nasiri na alqur'ani Allah ya faɗi mala'iku suna cewa al-yawma wato tujzauna azabal huni bima kuntum taquluna ala allahi ghayra alhaq wa kuntum an ayatihi tastakbirun bangalu da malaiku daban daban sura na cikin qur'ani to dan haka ne ba haka ne ba kuma ya faɗa wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha bayan ya ce la yaftiruna to anan kuma ba tasbihin ne suke yi ba dan haka dai a takaice da anka ce da'imuna suna dawwama a cikin sallah su masu imani in babu uzuri na shari'a wanda ta hana ayi sallah to kuma kaga in babu tsarki babu zancen sallah to su kuma mata in suna haila ba su da tsarki Allah ce wa yas'alunaka anil mahid qul huwa adhan fa'tadilu an-nisaa fil mahid qul ka ce huwa adhan kalma ta adhan sai su ce cuta ne aya ba su cewa rashin lafiya to da Allah ce fa'tadilu an-nisaa fil mahid ku nisanci mata ka ku sadu da su in suna haila sai ce wala taqrabuhunna ka ku kusance su ta fuskar saduwa ake nufi ba ka kusance matarka ba hatta yatuhurna ko yataharna a qira'at hamza da kisa'i da kharaf da shawba in an ce yatuhurna sai jini ya yanke sun tsarkaka hatta yataharna kenan yataharna ni a larabci an gane ko ma'ana sai sun yi wanka to wasu malamai suka ce a sai sun wanke dai al'aura su ko da ba su yi wanka ba akwai dai maganganu da malamai to ala ayyati hadan sai Allah ce ka a kusance su sai sun tsarkaka kaga ya nuna bacin da ba take haila bai ce wala taqrabuhunna hatta yushfaina ba har sai in sun samu lafiya kai da ka fassara da azan ka ce rashin lafiya ko da ka fassara shi rashin lafiya to Allah ce ka a kusance su sai sun tsarkaka to wanda kuma bai da tsarki bai sallah shi yasa malamai sun ce nan da'imu da mace tana tsarki in ba ta da tsarki ba za ta yi sallah ba don haka nan ba da'imu da bace in ta je ta yi sallah da haila ba ta da tsarki shi yasa ma an kana ka kusance ta don inda tana da tsarki da sai a ce ba ka kusance ta to irin waɗannan shubuhoyin za ka iske ɗaliban ilimin da suna zuwa da su kamar wani abu ne sabo waɗannan abubuwa sun jima fiye da shekara dubu imamu shafi'i a cikin littafin sa'ar risala ba waccan risala ta abu zaidi alƙarawani ba ta imalikiya kadi ba ka gani ya kawo bayani kan irin yan qur'ani na zamanin shi sannan kuma khawarij da mu'tazila dama tun wancan lokaci sun yi ta cewa waɗansu ayoyi kaza kaza su yi tawilin su da waɗansu hadisai sannan kuma idan muka duba ka karanta wani littafi masters da aka rubuta a ƙasar saudiya a jami'a ta ummul qura القرآنيون شبهاتهم والرد عليهم كما كانت الموسوعة الميسرة في الأحزاب والأديان والفرق المعاصرة مجلد بيو ودا رابطة العالم الإسلامي تيوشو قبنشي وزروبوتاتا ذاك قبين اللي المهم ديك كما دويبا تكن الملل والنحل لإمام الشهرستاني ده الملل والنحل لإمام ابن حزم ده الفرق بين الفرق ده إمام البغدادي عندنا كو ده اللي تفن دي أكيي الفرق والأديان عبد القادر شيبة الحمدة ده كما اللي تتفن الدكتور استاذ دكتور كومو دكتور منقذ السقاط malami ne na al'adiyan da yake a rabita ta alamul islami ma'ahadin rabita ta alamul islami kuma yana karantarwa a can da dai sauran littattafai da ya rubuta almuhimmu dai malamai suna rubuce rubuce akan wannan wannan da dan baka misali ne littattafan da suke magana a wannan fage ba ina nufin su kadai bane wallahu ta'ala a'lam to wannan shi dai ne abinda shi malam ya kawo a cikin wato wannan mas'ala kenan amma idan muka zo a cikin littafin daf'i hamid al-tirab shi ma a mas'ala ta 200 cicip yace wa qawluhu ta'ala inda Allah yace aw ma malakat aymanuhum ko abinda damar su tan mallaka suratul ma'arij aya ta 30 ma yace taqaddama wajhul jam'i ya gabata yadda za a hada wannan aya wa bainahu wa bain qawlihi ta'ala da fadar wannan nasin kenan da fadar Allah subhanahu wa ta'ala madaukakin sarki wa an tajma'u bainal ukhtaini an hana ku hada yan uwa guda biyu suratul nisa'i aya ta 23 fi suratul nisa'i mai takikin wannan littafi ya ce kadiba a mas'ala number 2 ya ce kenan kadiba a mas'ala ta 52 daga wannan littafi can kuma inda malai ya kawo mas'ala ta fi yawmin kana miqdaru 50 alf sana da ya kawo karshen wannan magana ce fi suratul hajji mai takikin wannan littafi ya ce kadiba cikin mas'ala ta 119 daga wannan littafi to almuhimmu dai nan an ce aw ma malakat aymanuhum abinda da ku tan mallaka bayan ko an ce can wa an tajma'u bainal ukhtaini an hana ku hada yan uwa biyu ta fuskar aure an gane ko to sai ce an halatta muku abin da ya saura to kenan shin ya halatta idan ta fuskar mallaka ce mutum ya haɗa yan uwa biyu bayi da taki tunda ba aure bane ko ko in guda aure ce guda ba aure bace ya halatta ya haɗa su babu matsala sai dai in ta fuskar aure ce yace to malai ce wannan ya gabata kenan zance mafi inganci tunda shi wancan wato malin ya kawo mu na farko dai ko ta fuskar ihtiyati mutum kai abka cikin haram sai nisanci wannan ko da ta fuskar mallaka ce sannan abu na biyu ko da ta fuskar kuma cewa wancan am ne wanda yake taksisi ya shiga cikin shi da amikin da taksisi bai taba shiga cikin shi ba kinan sai a gabatar da wato am wanda taksisi bai taba shiga cikin shi ba domin ya fi karfi da dai sauran dalilan da malam ya kawo mai so ya koma a can zai iya ganin karin bayani sai abu na gaba da ya kamata na mu dan kara kafin mu je gaba tun da surar ta kare a cikin wadanda ta fi guda biyu inda an ka ce walladina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum bai ce aw man malakat aymanuhum ba saboda malakat ma malakat sifar bayan an ka kalla ba wai zatin su ba an gane ko kamar yadda aka ce fanki huma taba lakum min nisa ko aure abin da ya muku dadi na mata ba ce man tabat lakum ba saboda sifar matan an ka hankalta ba masana wa thulatha urba ko kuma ma taba lakum saboda mata suna da tawaya ta fuskar wato addini wajen hankalin su na kasatu aqlin mudin kuma na kasatu aqlin ba ana rufe hankalin su ba duk da yake suna da raunin hankali kuma za a rasa sanar yace suna irin jani namiji mai hankali ba wai ana rufin ba ku ta bane gari ko kuma da yace addini suna da tawaya a lokacin haila ba sa azumi ba sa abin nan ya fassara abin da yake nufi amma kafirai da kuma waɗanda suka ɗiyan musulmi waɗanda suka gurɓata da mai son ya soki addinin musulunci ya samu wata biyan bukata ta kare haƙƙin dan adam ko wani abu wani lokaci suka iske suna rabiya suna cewa wai an rina mata an yi kaza wai rina su Allah ya rina su ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kamata ai hattara duk inda an ka bambanta tsakanin namiji da mace cikin hukunce hukunce na addinin musulunci ka bincika akwai hikima bincike ne wanda ɗaliban ilimi ya kamata su yi masu yawa duk inda ka ji an ce namiji ya bambanta da wato mace kenan to wannan shi ne da aka ce shi kuma au ma malakat aymanuhum abinda dama ta mallaka saboda bawa bai da cikakken tasarrufi shi yasa aka ce ma malakat aymanuhum haka dai malamai sun kace to sannan kuma wannan ana taksisin shi da maza abinda damun ma maza ta mallaka banda mata gani ko shi yasa aka ce zamanin sayyidina Umar an zo da wata mace tana da bawa sai bawan yana kwanciya da ita an ka kawo ta lafiya ta ce to ai Allah ya ce aw ma malakat aymanu abinda da masu ta mallaka ita ko bawa da mata ta mallaki wannan bawa to da wannan suka kafa hujja sayyidina Umar ya ce to ta yi tawilin wannan littafi ta yi tawilin littafin Allah to tana yiwa ai mata haddi kuma tana yiwa kuma ai mata haddi batun da tawili ne ta ana yiwa inda gaskiya a raba ta da wannan bawa da haka bayi mace ba ta cewa ta mallaki bawa ya zo ya yi lalata da ita wannan shine dai abin da ya kamata mu dan ƙara ƙarƙashin wannan mas'ala Allah ta'ala ta'ala to mas'alar mu ta gaba kenan sai wato suratul nuh kenan domin waɗannan abin da sun ƙare in ka diba muka duba cikin wannan littafi na as'ilatul qur'an al-majid number 1 suratul nuh alayhi salam Sheikh Mustafa Al-Adawi in ka diba a ƙasa ya kawo bayani yace to da wannan suna an ka sanya ma wannan suna suna suratul nuh kenan a cikin masahif kenan alkur'anai da kuma littafin tafsiri kuma imam bukhari haka ya mata tarjama ma'ana lokacin da zai mata babinta a cikin kitabut tafsir ma'ana kitabut tafsir a cikin sahih bukhari a cikin sahih bukhari ya ce wato min sahihi kenan da tafsir bukhari ya yi mata tarjama da suratu inna arsalna nuhan suna wanda an ka sanya wa suna inna arsalna nuhan kenan shine abin da bukhari ya sanya mata yace to ibnu ashur yace kenan yana yiwa wannan ya zamanto ash-sha'i' abu ne wanda ya yadu في كلام السلف أتكلم مجال السلف ولم ولم يترجم لها الترمذي في جامعه da yadda ba cikin littafin tirmidhi bai yi mata tarjama ba ma'ana bai kama ta sunanta ba da wani abu bayani kanta kuma wannan sura makkiya ce bil ittifaq ta sauka a makka da ittifaqin malamai ya kawo alifun ha'un ma'ana intaha minhu bi lafzihi magana ta ta kare haka ne cirato ta daga mai ita yace amin at-tahrir wa tanwir ka jiba cikin at-tahrir wa tanwir ne ibnu ashur idan kana son karin bayani ba sai ka koma cikin wani littafi to alamun kaga ya kawo sahih bukhari to a diba cikin sahih muslim misali kaga jam'ur riwayat duk surorin sai ka koma misali ko wace sura ka diba kitabut tafsir yanzu ya ka bukhari ya ka mata to muslim ya ci tirmidhi ya ci cikin kitabut tafsir abu dawuda nasa'i in kana da littafi nawa wadanda suka keɓance babu tafsir sai ka yi sai ka tattaro riwayat da suke da alaka da tafsiri da ulumul qur'an sai daga salaf wannan zaka samu fahimta mai kyau sosai to wannan shi ne abinda shi malam ya kawo yanzu idan muka tashi mas'ala ta farko mas'ala ta 1137 malam yace fa in qila idan anka ce kai fa qala ta'ala ya akai Allah ce wa yu'akhir wa yu'akhirkum ila ajalin musamma Allah zai muku jinkiri zuwa ga wani dan lokaci kamar yadda annabi Nuhu ya ce ma mutanen sa kenan wani lokaci wanda yake musamman tantantanci an sanya masa suna kenan ma'ana an na musamman malam yace to fa in kana al muradu in ana nufin ta'khiruhum za a jinkirta musu anil ajali al muqaddar lahum za a jinkirta musu daga ajali wanda an ka kaddara musu fil azali tun can tun azal fa huwa muhalun bayyiwa li qawlihi ta'ala don Allah yace walan yu'akhkhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha Allah bai jinkirta mu tare ba idan ajalin ta zo suratul munafiqun aya ta 11 sannan kuma wa qawlihi ta'ala don saboda kuma fadar Allah subhanahu wa ta'ala inna ajalallahi lalle ajalin Allah idza jaa idan yazo la yu'akhkhir ba a jinkirta shi suratul nuh aya ta 4 to wa in kana al-muradu in ko abinda ake nufi da yu'akhirkum ila ajalin musamman za a jinkirta musu bihi abinda ake nufi da shi ta'khiruhum za a jinkirta musu ila maji'il ajali har zuwa lokacin ajali al-muqaddar lahum wanda wanda Allah ya kaddara musu fil azali a can fil azal to fa ma fa'idatu takhsisihim menene fa'ida kebance su bi hadha da wannan an gane ko wa hum su mutanen annabi nuhu wa ghairuhum da wani su fi zalika a cikin wannan sawa'un duk dai suke ala taqdir wujud al-iman minhum ko da an kaddara sun yi imani wa adam wujudi ko ba su imani ba inda lokacin ajalin yayi zuwa zai to menene fa'idar wannan yace to kulna zamu ce ma'anahu abinda ake nufi wa yu'akhirkum Allah zai jinkirta muku anil azabi daga azaba ila muntaha ajalikum Allah ba zai muku azaba ba ajalin ku ya kai karshe ala taqdir al-iman in an kaddara in kun yi imani fala yu'adhibukum Allah ba zai muku azaba ba fi dunya anan duniya kama azaba ghairukum kama yadda azabtar da waninku min al'ummin kafira fiha na daga al'ummomi wanda sun ka kafirci to ayi mutanen annabi nuhu a rawaito su suka fara shirka suka fara kafirci sai dai an kaddara wancan asar na Allah ya halakar da banu jan waɗansu abin nan da ake kawo wanda ke isra'iliya ta ne babu tabbaci a kansu ko kuma a ce a Allah zai halakar da al'ummin da za su zo bayan su kenan sunna ce ta Allah ya halakar da wanda sun ka kafirta الثاني نبي أنه سبحانه شيء الله سبحانه وتعالى قضايا حكمت أنه annahum su in amanu in sun yi imani ammarahum zai tsawaita rayukan su alfasaratin shekara dubu wa in lam yu'minu in busi ba ahlakahum Allah zai azartar da su bil azabi da azaba li tamami 500 sanatin cikon shekara 500 faqila lahum sai an kace aminu ku yi imani yu'akhirukum Allah zai jinkirta muku ila hadha al ajali har zuwa ga wato ajalin wannan na shekara dubu kenan to wannan magana tana da rauni na cewa Allah zai ba su shekara dubu in sun yi imani musu imani shekara 500 don annabi nuhu Allah ya nuna mana cewa Allah ya nuna mana cewa annabi nuhu ya yi wa'azi kusan shekara 950 bana tana wazan cewa ce Allah zai ba su shekara 500 kawai ba shekara 500 bane don Allah ya ce wa qad arsalna nuhan ila qaumi falabisa fihim alf sanatin illa 50 aman fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun to ya ce to mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 1139 fa in qila idan an ka ce kaifa amarahum bil istighfar ya aka annabi nuhu yace su ya umarce su da istighfari inda yace fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara wal istighfaru shi istighfari inda ma yasihhu yana inganta ne min al mu'mini daga mu'mini dun al kafir amma ba wajen kafiri ba yace kunna zamu ce ma'anahu abinda ake nufi istaghfiru rabbakum ku nemi gafara ubangijinku min shirki daga shirka bit tauhidi ku tabbatar da tauhidi ta fuskar tabbatar da tauhidi shine abinda ake nufi ina fata an fahimce ni mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 1140 malam yace fa in kila idan anka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah ce wallahu ambatakum Allah shine ya tsiro tsiro ku kun ka tsiro min al-ard daga ƙasa nabatan tsirowa kinan bari ce wallahu ambatakum min al-ard imbatan ba saboda a samu ma'anar fi'ili biyu kinan wallahu ambatakum min al-ard an gane ko fa nabattum nabatan sai an kankanta macen Allah ya tsiro da ku nan kuma an kankanta ma kun fito kinan wancan an hankalta ma aikin ubangiji nan ko an hankalta ma yadda kuke fitowa tare da izinin ubangiji amma da wallahu ambatakum min al-ardi in bata an kace sai mutum ma'ana guda za a samu an gane ko yace to wal hayawan shi ko abinda a hayawan mai rai diddun nabati kishiyar wato tsiro ne fa kaifa yutlaqu ala al hayawan ya za a yi ai amfani da kalima ta al hayawan abinda yake da rai annahu nabatun a ce tsiro ne ya ce to kulna za mu ce huwa isti'arun an yi amfani ne an aro wannan kalma lil insha'i ana nufin wato insha kagar halitta wal ikhraj da fitar da ku min al ardi daga ƙasa bi wasitati adam alaihi salam ta fuskar annabi adam ana nufin Allah ya fitar da ku ta tsatson annabi adam ta fuskar annabi adam na ana nufin ambatakum Allah ya fitar da ku ma'ana daga ƙasa ya fitar da asalin ku shine annabi adam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 1141 malam yace fa in kila idan anka ce kaifa da nuhun alaihi salam ya akai annabi nuhu yayi da'awa yayi addu'a da'a alaihi salam ala qaumihi akan mutanansa in an ce da'a lahu ya mishi addu'a ta gari in an ce da'a alaihi ya mishi muna addu'a bi qawlihi inda Allah ya ce wala tazidu adh-dhalimina illa dhalala kina annabi nuhu yace Allah kaka kara mutane mutanansa kina yake cewa illa dhalalan sai bata suratul nuh aya ta 24 ma annahu ursila ilaihim tare da cewa shi an tura shi ne zuwa gare su ya hadiyahum don ya shiryar da su ya musu bayani wa yurshidahum kuma ya shiryar da su ya nuna musu hanya ta Allah ta gaskiya yace qulna zamu ce amsa inda ba da alaihim yayi musu mummuna addu'a bi zalika da wannan ba'da ma a'lamahu Allah ta'ala bayan Allah ya sanar da shi cewa annahum su la yu'minuna ba za su yi imani ba don Allah ya ce wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman fala tabta'is bima kanu yaf'alun mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 1142 malam yace fa in kila idan an kace kaifa qala nuhun ya akai annabi nuhu yace wala yalidu illa fajiran kaffara ba za su aifi kowa ba sai fajiri kaffaran kafiri mai yawan kafirci malam yace wasafahum bil fujuri annabi nuhu ya siffanta mutanen shi da fajirci wal kufri da kafirci fi hali wiladatihim a lokacin da aka haife su wa hum atfalun suna jinjirai ko jarirai wa kaifa alima annahum la yaliduna ya akai annabi nuhu ya san ba za su haifa ba illa fajiran sai fajiri kafaran mai yawan kafirci yace kulna zamu ce innahum su la yaliduna illa man yafjuru ba sa haifa kowa sai mai fajirci mai aikata fajirci wa yakfuru ya kafirce idza balaga ana nufin in ya balaga wa innama alima zalika annabi nuhu ya san wannan bi ilamillahi ta'ala don Allah ya sanar da shi aw wasafahu bima yaqulu ilayhi min al-fujur ko ko wasafahum ya sifanta su bima ya uluna ga abin da suke komawa ilaihi zuwa gare shi min al-fujuri na fajirci wal kufri da kafirci wa alima zalika ya san wannan bi ilamillahi iyahu Allah ya sanar da shi duk dai ma'ana guda ce dai shi dai ne dai Allah ya sanar da shi ya samu labari ko ko saboda yawan yau da gobe ya ga abin ya yawa har ya zama to kamar al'ada to da haka shi sai musu mummuna addu'a wannan shine abin da malam ya kawo cewa uhi ila nuhin annahu lam yu'mina min qaumika illa man qad amana idan muka zo cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab a mas'ala ta 201 yake cewa qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala inda Allah yace innaka in tadharhum yudillu ibadak Allah in ka bar su za su batar da bayinka wala yalidu illa fajiran kaffara ba za su haifi kowa ba sai fajiri mai yawan kafirci hadhihi al-ayatul karima wannan aya mai daraja tadullu tana nuna ala anna nuhan alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam tana nuna annabi nuhu sira da amincin Allah su tabbata a gare shi kuma daga manzon sallallahu alaihi wasallam alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wa atammu taslim alimun bima yasiru ilaihi al-aulad ya san makoma kenan yana masani ne game da abinda makoma al-auladu ya'ya za ta kasance min al-kufujuri na fajirci wal kufri da kafirci qabla wiladatihim kafin a haife su وقد جاءت آيات أخرى waɗansu ayoyi sun zo na daban ta dullu ala anna al-ghaiba la ya'lamuhu illa Allah cewa ba wanda ya san gaibi sai Allah ka kaulihi kamar inda Allah ya ce qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah ka ce ba wanda ya san wanda man fis samawati wanda ke cikin samai da kasai wal ardi cikin kasai da cikin man fis samawati wanda ke cikin samai wal ardi kasa bai san gaibi ba illa Allah sai Allah kadai ya sani waka qauli nuhin waka kauli nuhin nafsihi kuma kamar fadar annabi nuhu da kansa yace fi ma zakarahu Allahu anhu ga abinda Allah ya fada ya hakaito kinan abinda Allah ya ambata daga annabi nuhu fi surati hud a cikin suratu hud yace wala aqulu lakum indi khazainullahi bazan ce muku ba taskokin arzikin Allah a wajena suke wala a'lamul ghaiba kuma bazan ce muku na san gaibi ba suratu hud aya ta 31 malam yace to wal jawabu an hadha amsa daga wannan zahirun abu ne wanda yake zahiri bayyane wa huwa shine annahu ya sani annahu shi annabi nuhu alima bi wahyin min Allah ya sani daga wahayi na Allah anna qaumahu su mutanensa la yu'minu minhum ahadun ba wanda zai yi imani illa man amana shi wanda ya riga ya riga ya yi imani kama bayyana hu kama yadda Allah ya bayyana shi bi qaulihi ta'ala inda Allah ya ce wa uhiya ila nuhin an yi wahayi zuwa ga annabi nuh annahu lan yu'mina min qaumik cewa ba wanda zai yi imani daga cikin mutanenka illa man qad aman sai wanda yake ya gabata cewa ya yi imani kina wanda suka yi imani kawai suratul hud aya ta talatin wato da shida to yan uwa musulmi wannan shine wato ga alamu lokacin mu ya karatu shine karshen darasin mu insha Allah ta'ala ne ya kamata mu dakanta sai darasin mu na gaba idan Allah subhanahu ta'ala ya kaddara ya ba mu iko ya ba mu dama abinda muka faɗa ya zama tore Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته